نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة جراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na laraba 22 da wata na watan sha'aban hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa madina shekara 1400 da shekara 47 wanda ya dace da nawa ne sha ɗaya da watan biyu miladiya dubu biyu da ishirin da shida idan tarihi ya inganta cigaba ko kuma cigaba da salon daura da muke gabatarwa a lokuta da dama a cikin wannan lokacin bayan tahiya hutu na karatukan da muke gabatarwa ciki kun Allah subhanahu wa ta'ala wannan makarantar mai tarin alkhairi da albarka ta darul hadis ta tsara daurar littafin rasa'il ramadaniya rasa'il ramadaniya wanda cike yan uwa abdushakur muallim abdu farij ko farih ya rubuta wanda ke littafi ne yana ɗauke da darussa game da abin da ya shafi watan ramadan to lura da cewa muna fuskantar ramadana in allah ya ƙaddara kasa da mako ɗaya insha Allah muka ga dacewar mu zaɓo wannan littafin domin mu karanta mu yi bita tare da 'yan uwa don mu san abin da yake gabanmu da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muna watan ramadana lafiya ya taimake mu da yin azumtar ramadana ya ba mu ikon yin abin da yake da bukata ba tare da ɓata lokaci ba wannan littafin ya kumshi ahkam fiqhiyya da kuma adab shar'iyya ya rike da hukunce-hukunce na fikihu da kuma laruba na shari'a game da abin da ya shafi watan ramadan malai ya rubuta wannan littafi a 2020 daidai kimanin shekara shekara biyar yanzu kenan yana cewa bismillahir rahmanir rahim muqaddima alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd فهذه رسالة رمضانية تشتمل على فوائد فقه فوائد فقهية تشتمل على فوائد فقهية وتوجيهات وآداب شرعية مختصرة أسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين مالت الحمد لله yabo da godiya su tabbata wa Allah subhanahu wa ta'ala wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da tsira da amincin Allah su tabbata wa annabin da ba wani annabi baya gare sa wa ba'du yace bayan haka fa hadhihi risalatun mala yace wannan wata wani sako ne sakonnin ramadana ne sakonnin wata ramadan wanda tashtamilu ta kunshi ala fawa'idin fiqhiyyatin akan ƙa'idodi a fa'idodi na fiqhu wa taujihatin da kuma taujih fadakarwa wa adabin shar'iyya da kuma ladubba na shari'a mukhtasira da aka taƙaita su malam yana son yin nuna cewa wannan karatun da za mu yi saƙonni ne game da abin da ya shafi ramadan wanda sun kunshi fa'idodi na fiƙihu da kuma watan tunatarwa game da abin da ya shafi watan ramadan da ma ladubban da shari'a ta tsara domin shi wannan ramadanin sai ce as'alullah Allah nake roƙo ayyan fa'a biha ya amfanar da al'umma da wannan takaitacciyar karatu wa an yaji alaha khalisatan liwajihihi ya kuma sanya wannan abun da na rubuta na yi ne don neman yardarsa sai ce wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad Allah ya ƙara tsira da aminci wa shugabanmu annabi muhammad wa alihi da kuma iyalansa wa sahbihi da kuma sahabbansa ajma'ina baki ɗaya sunan shi abdul shakur mu'allam abdu farihin Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa rayuwarsa albarka sai ma da ce bai na yadai som tsakanin a gaba gare mu azumi ne a gaban mu nan azumi ne ranar laraba in Allah da rata yau ko ana tunanin an kai ɗaya to sai malam ya buɗe mana da ta'arifu som me ake nihi da azumi domin duk abin da mutum zashi akwai buƙatar ya san sa sai ce as-sawmu lughatan abinda ake nihi da azumi a wajen malaman yare na malamai yare yutlaqu ala al-imsaki wal imtina'i 'an ash-shay'i was-samti wa rukud ar-riyah malake cewa idan kaji an ce as-sawmu da larabci a yaren larabci lugha a gun malamai na larabci to ana amfani da wannan lafazin ne wajen nuna kamewa kamewa game da wani abu walimtina'u an shay da kuma hanuwa akan wani abu wasamtu da kuma yin shuru sai ce wa rukudur riya da kuma tsaya kadawar tsayawar kadawar iska idan iska ya kada yana kadawa sai ya tsaye sai a ce swama ina fatar mun gane to wannan ma'anar qur'ani ta zo da ita game da ya zo a cikin suratu maryam a lokacin da ta zo wajen mutanenta da jariri suke yake cewa idan kin zo faƙuli ta khatulin rahmani sauma walal ukallima ta khatulin rahmani sauma ta ce na yi alwashin yin azumi wa kame bakina da yin magana kaga za ta yi shuru kenan almuhim abin da ake ni da as-sawmu a yaren larabci shine al-imsak idza amsakta 'an ash-shay'i faqad sumta sai yace as-sawmu shar'an ma'anar azumi gun malaman shari'a ya ce malaman shari'a malaman fiqh kenan sai yace at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki shine bauta wa Allah ta hanyar kamewa kamewa daga mi sai yace 'ani taami daga cin abinci washarab da kuma abun sha ashe azumi shine bautar Allah ta hanyar kamewa game da cin abinci ko sha wal jima' da kuma kusantar iyali wasa'ir al muftirat da kuma duk abin da ke sanya a ce mutum ya ci abinci ko ya yi budin baki ko kuma ake da ɗaukar ma'anar ci wanda ba dole ba sai ta hanyar baki allura ce za a yi amma a matsayin abinci ta tana cikin muftirat min tulu'il fajri tun daga ketowar alfijiri na biyu ila gurubi shamsi zuwa faduwar rana wannan shine ma'anar azumi azumi shine ibada da ake wa Allah ta hanyar kamewa game da cin abinci ko shan abun sha ko kuma kusantar iyali ta hanyar yin jima'i da dukkanin wani abu da yake ɗokar ma'ana ta abinci tun daga fitowar alfijiri har zuwa faduwar rana tare da niyya ta bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala daga idan mutum ya ɗauki ya tashi da sahi bai ci komi ba kamar za mu zo mu gani sai kuma ya riƙe bakinsa bai ci komi ba har zuwa magariba ya yi azumi ko bai azumi ba malam zai mana bayani to sai malam ta gaba ta gaba ta uku shine mu yi hukuncin azumi a musulunci domin akwai al'ahkamu shar'iyya guda biyar akwai alwajib sannan kuma akwai almubah akwai almandub kuma akwai almakruh akwai alharam to cikin wayannan ababen ahkamu shar'iyya guda biyar wanne ne azumi daga cikin su yake sai ce sawmu ramadan sawmu ramadan wajibun azumin watan ramadan wajibi ne bil kitabi was sunnati wal ijma littafin Allah alqur'ani ya tabbatar da haka sunnar annabi muhammad ta tabbatar da haka ijma'in malamai sun tabbatar da haka domin masadiru tashri' guda uku ne a musulunci abubuwa suke shar'anta abu su ce a yi ko a bari guda uku ne akwai alkitabu shi da littafin Allah akwai as-sunna ita ce hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sannan kuma akwai al-ijma haduwar malamai misalin abu bai zo ba a Qur'ani bai zo ba a hadisi to sai malamai su zauna su ga wani hukunci za su yi masa ce wannan abun muna ganin wajibi ne muna ganin mustahabbi ne muna ganin kaza ne misali misali daya ala sabilil misal at-tasrih a lokacin aikin hajji mutum ya, ya, ya tasiriya bi ka'ida ta, ta aikin hajji wannan wannan altizamat da ake bi na mutum ya cika sharuɗa ya zama to an yi rajistarsa shekara biyu suka wuce ƙasar saudiya malamanta sun zauna suka yi ijima'in cewa a tasirihu rukunin min arkanil hajji bai halitta mutum ya je ya aiki hajji taɓaro ne hayya suka ce ko ka je kayi bai ba saboda su ijima'in malamai ne kaga baya cikin ƙur'ani baya cikin hadisi to ijma'i wannan shi ake da ijma'i to littafin Allah ya tabbatar da yin din azumi a fadin Allah da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku masu imani an wajabta muku yin azumi kamar da aka wajabta ma wa'ansu gabace ku tabbas in kuka yi azumi za ku ji samu jin tsoron Allah haka da hadisan manzon Allah sun tabbatar da wannan suna masu da yawa daga ciki akwai buniyar islamu ala khamsin hadisin abdullahi dan umar ya amata cewa akwai somo ramadan kuma akwai hadisu jibril dogon hadisin nan ijma'i ma dukkanin malaman mazahib guda hudu da muke biya mazhaban malikiya da shafi'iyya da hanafiya da hanabila sun tabbatar da cewa azumi wajibi ne malam cewa huwa rukunur rabi' shi azumi shine rukuni na hudu min arkanil islam daga cikin rukunin musulunci azumi shine rukuni na hudu daga cikin rukunin musulunci wa furida fi sanati thaniyati lil hijra yaushe aka fara yin azumi to malai ce muna an farlanta yin azumi Allah ya wajabta wa duk duniya yin azumi ne a shekara ta biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi azumin shekara takwas shekara tara ne annabi yayi azumin shekara tara gaba a rayuwarsa an farlanta a shekara ta biyu a wannan ya fara da haka kuma sai bayan wannan shekarar a shekara ta shari Allah ya masa rasuwa ina fatan mun fahimci wannan yanzu mun fahimci hukuncin azumi ko to sai malai ta gaba ta uku shine shurut shurutul wujub ko shurutul wujubus siyam sharuɗan da in suka cika gare ka azumi ya zan dole ko kuma in babu su azumi bai zan wajibi gare ka ba ababen da dole ne ka cika su gabanin ka fara yin azumi malace yajibu sawm ala kulli muslimin azumi ya wajiba kan dukkanin musulmi na farin ashe al-islam ashe al-islam duk wanda ba musulmi ba ba zai bi ba ba zai yi azumi ba ku fahimci wannan azumi yana wajiba ne akan wanda yake musulmi ɗai kenan na biyu baligh ala kulli muslimin balighin ba'da islam al-bulugh mutun ya balaga to miye balaga shine mutun ya kai shekara 15 inji malaman fiqh ko ya fara mafalkin ya fara kwanciya da mace ko gashin hamata da mara su fito masa to ya balaga idan mace ce kuma sai ƙara abu guda guda uku guda biyu a kai sai su zamanto biyar ya zamanto ta fara jinin haila sannan kuma kirjinta ya ci ko da nan na to ko da ɗaya cikin wannan ya bayyana cikin wa'annan alama cikin guda biyar to mutum ya balaga to da an samu wannan to azumi wajibi ne kanka abu na uku sai ke cewa kuma aqilin mai hankali ashe al'aqalu la yasihhu sawm ala ghairi aqil ala majnun bai halitta mahaukaci ya azumi ba dora wa mahaukaci ba da masu hankali ake yi saboda hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa rufi rufi alaqalamu an thalasin an dake alqalami akan mutane guda guda uku daga ciki kuma sai bayan cewa akwai mahaukaci sai ya samu lafiya uku kenan ko to na hudu qadirin ala sawmi wanda yake da ikon yin azumi ikon yin azumi abubuwa ne guda guda biyu na farin shine as-sihha lafiya ya zama to mutum sahihun ne mai cikakken lafiya ce idan akwai larura ta azumi to bai zan wajibi ba in akwai larura ta rashin lafiya to azumi ba wajibi bane akan mutum sannan kuma akwai asafar shi ma uzuri ne bulaguro uzuri ne a cikin shari'a mun gano ne ko bulaguro shi ma uzuri ne idan mutum ya kama hanya yana tafiya to ba zai yi azumi ba sai ya ajiye azumi kamar da qur'ani ya tabbatar da wannan ina fatar mun gane to wa'annan sharuɗan guda hudu su ne in ka cika su to ya zan cilas dole wajibi akan mutum ya azumi na farin musulunci na biyu ya balaga na uku ya zamanto mai hankali na hudu ya zamanto yana da iko muka ce ikon shi da abubuwa guda guda biyu ga lafiya kuma yana mazauni gida bai yi bulaguro ba in kana zo cikin gida to azumi ya wajiba kanka in har baka yi baka yi bulaguro ba wallahu ta'ala a'lam to sai malam yake so ya nuna mana gaba ta ta gaba ta ta hudu to ya ake tabbatar da ganin wata ramadana da kuma yin azumin sai ce yathbutu dukhulu ramadan bi ru'yati adlin aw bi itimami sha'ban 30 yawma watan ramadan na tabbatuwa ne ta hanyar a samu mutum adali ya ga wata duk da malamai sun tattauna akan waye adali wa ake nihi da adalin da in ya ga wata za a karɓa masa a ce shi kenan kawai kowa ya tashi da azumi a suka ce shi ne wani suka sharuɗa kamar haka na farin ya zamanto mutum ne wanda amintacce a cikin al'umma ba makareci ba ba san shi da ƙarya ba ɗai kenan domin makareci ba a karɓan zancensa na farin ya zamanto mutum ne mai kiyaye dokokin Allah a wajen harkar ƙarya baya ƙarya sannan kuma akwai alamar takawa da jin tsoron Allah tare da shi akwai alamar takawa da jin tsoron Allah tare da shi akasa ana gane mutum na jin tsoron Allah ko bai jin tsoron Allah ana ganewa akwai alamat da suke nuna cewa mutum na da imani to wayannan alamat suke su bayyana tattare da shi sannan kuma ya zamanto arif ne ya san abin da ake cewa ya san abin da ake cewa Allah ya dai mutum ne muwahhid mai kadaita Allah ba mushriki bane domin mushriki da dan bid'a ba ta karban ayyukansu ba cikin a cikin a cikin shari'a to idan aka samu adil mutum ɗaya ya ga wata mutum guda saboda zamanin manzo Allah sallam mutum guda taba ganin wata ya faɗa wa manzo Allah kuma annabi ce ayi shela kowa ya doki ya doki azumi da na farin ganin ganin watan mutum ɗaya to mutane na ɗauka cewa ganin wata ana ganin wata ne dubi biyu ake yi ka haka kamar in ka ɗauka suka yi tsawanin kamar dubi biyu ake yi a shari'a ana dubin wata so ɗaya ne shine ranar 29 a tashi 29 daman watan musulunci 29 ne ko 30 idan sha'aban ya 29 ya daren 29 a tashi an wuni 28 a tashi 29 to za a dubi wata misali yanzu kamar irin ranar talata in Allah ya kai mana rai sati mai zauwa talata za a fara dubin wata in an wayi gari ba a gan shi ba talatan to laraba ya cika talatin kenan ko shike da an kare dokar azumi ko za a yi shi ne ce ko kuma watan sha'aba ya cika kwana talatin daidai ya ce kala sallallahu alaihi wasallam sai ka hadisin da al'imamul bukhari da al'imamu sun suka fitar annabi na cewa sumu li ru'yatihi ku yi azumi a lokacin da kuka ga wata ku azumci watan ramadanin lokacin da kuka ga wata wa aftiru li ru'yatihi kuma ku aje azumi idan kuka ga wata fa in ghubiya alaikum idan ga jimari ya tare muku aka samu wani abin da zai tare ko ko kura ko hadari ko kuma giragizai ko kuma iska da Allah ya turo ko kuma yanayi na sanyi aka shiga ciki sai zaman to ba iya hango wata an tare kenan ko to fa akbilu iddata sha'bana 30 annabi ce ku cika kilgon watan sha'ban ya kai 30 ba za a ce wato tunda 20 ba a taba ba a kai 30 a'a in ya kai 29 sai a lisa wani 30 da ya cika 30 cip sha'ban to dai da watan ramadana gobe kenan saboda watan musulunci baya yin 30 da da daya ina fata mun fahimta wallahu ta'ala alam gaba ta gaba ce la yasihu sawmar sawmal fard illa bi niyyati min al-layl to yaushe ne ake dokar niyyar yin azumi jama'a suka ce ita niyyar yin azumi ana ɗauka ta ne idan aka ga wata sai mutum ya ƙulla niyyar yin azumi guda talatin ko talatin ba ɗaya a daren da aka ce an ga wata bayan ka ji labarin an ga wata ba a niyyar azumi ba a ga wata ba ba za ka ƙulla niyya ba ka ga baka ga wata ba kamar da ka san ba za ka ƙulla niyyar aikin hajji baka je miƙati ba to haka ba a ɗaukar niyyar azumi ba a ga wata ba sai ka ga wata ko ka ji an ce an ga wata sai ka ƙulla a zuciyarka cewa ka yi niyyar yin azumi guda talatin ko talatin ba ɗaya to da dare ake ƙulla niyyar li hadisi saboda hadisi da ya tabbata a hadisin al'imamu muslim kenan ko yake cewa man lam yubayyiti siyamu min al-layli fala siyama lahu a hadisin al-imam ahmad afwan nisa'i al-imam an-nasa'i ce duk wanda bai kwanda niyyar azumi ba to babu azumi farilla gare shi in dai azumin farilla ne in har azumi na farilla ne to bai halitta mutum ya ɗauki azumi sai ya kwanda niyyarsa amma naflu amma azumin nafila irin litinin da alhamis ayyamul bid azumin arfa tasu'a da ashura da sauran azumuka da mutum zai yi to zai iya yin sa ko bai kwanda niyya ba zaka iya kwananka ka tashi da safe karhe tara takwas ka baka da ko dala ba abincin kansa ka ce to na ka dauki azumi azumin nafila ana yin haka nan shi amma azumin farilla bai yiwa mun gane ko me dalili sai ce amma naflu fa yajuzu aqdu niyyatihi fi an-nahar shi azumin azumin nafila ya halitta aqdu niyyatuhu fi nahar a kullu niyyarsa a cikin aqdu niyyatihi fi nahar kullu niyyarsa cikin cikin wuni da rana ma zaka iyawa qabla zawal amma gabanin rana ta kai tsakiya kafin azhar kenan kafin rana ta gurgusa daga tsakiyarta daga tun subahin har zawwa karfe 12 zaka yi dokar azumin ka na nafila ka tashi babu ko dala gari ya dan rume maka kuma babu abin karin sahiya gida ya rasu ta yi zazahe ka ce to ka dauki azumi shikenan kawai sai ya ce li hadisi Aisha saboda hadisin da al-Imam Muslim ya fitar hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda annabin Allah yake cewa take cewa qala take cewa dakhala alayya an-nabiyyu wata rana manzon Allah ya shiga a gona a gida za ta yomin a wani wuni faqala sai ta hal indakum shay' shin akwai wani abun tabawa akwai abinci da zan ci qulna sai muka ce la ba wani abinci da safe ne qala sai ce to idan qala inni idan sa'imun annabi ce to jama'a ku shira ni na dauke azumi ko sai doka sai ba ta mi da ai mara dalili gwara ai ne mi mai dalili da wani da yuwa to gwara ai wa Allah ibada a samu a samu lada kun gane wannan karatun da aka ko gobe ka ga ka tashi baka da ko dala ko babu abin karin sahiya to kullaniyar azumi kawai da da iko Allah baka rasa abin zaka bude baki da shi insha Allah mun gane wannan hukuncin ko sai gaba ta gaba to miye hikima da Allah ya shar'anta mana yin azumi na wata guda cip aka ce ai wata guda ana azumi kwana 30 ko 29 to miye hikima sai ce lissomi hikamun kathira hikam jam'u hikma azumi na da ya tattaro hikimomi masu ɗimbin yawa daga ciki akwai diri tsakanin masu kuɗi talaka don masu kuɗi su ji irin abin da talaka ke ji a shi haka yiwa take babu daɗi saboda nan da gaba kai ma in aka fita ka dinga tausayawa bayan Allah daga cikin hikimar yin azumi akwai nuna kowa bawa ne na Allah ka dibi duk duniya a lokaci ɗaya a wata guda ɗaya kowane musulmi sai ya ɗauki azumi kuma sai ya wannan azumin kaga akwai nuna cewa mi bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala to amma sai malaika ce min ahammiha na daga cikin mafi mahimmanci an yi haƙiƙa al'abdu taƙawa Allah shi ne bawa ya cika jin tsoron Allah ka tabbatar da jin tsoron Allah a samu jin tsoron Allah sannan kuma yana cewa mutum munsifi ne mai adalci ne ka duba ka gani a watan ramadana mutum zai taso tun safi hanya bai ci komi kuma ga abubuwan ci kuma ba su ma birga shi ga abinci gaba gare ka amma bai birga ka to me ka wannan jin tsoron Allah sannan kuma ga adalci mutane za su zama to adilai kaga mutum ya ga ruwan sha ga gaji ga wacece ba ka iya taba komi cikin su to jin tsoron Allah yake kawowa na cikin mafi mahimmancin hikimomi yace kama qala ta'ala kamar da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani kutiba ay furida ko faradallahu alaikum Allah ya farlanta muku as-siyam yin azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar da Allah ya wajabta yin azumi ga al'ummar da ta gabace ku la'allakum tattaquna tabbas in kuka yi azumi yadda ya kamata to kun samu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to kun san me yasa Allah ya ce la'allakum tattaquna saboda bittaqwa yunalul janna da jin tsoron Allah ke samun aljanna duk abin da mutum ya zo da shi in bai zo da jin tsoron Allah ba gaban Allah bai samu shiga aljanna tilkal jannatu allati nurithu min ibadina Allah ce man kana taqiyya qad aflaha almu'minuna duka in babu jin tsoron Allah to duk abin da mutum ya aikin banza ne to abu tiken shiga aljanna ta hanyar azumi ana samun sa sai ba ce muna gaba ta gaba shine al-istidadu li qudumi ramadan shiri preparation shiryawa ka san mu yanzu in aka ce ga wata ramadan ya zo to mutane na na wasu na wannan wannan sake mata ta kayan abinci zai ba da kuɗi a yo sayayya a cika mangaza da abinci a yi wacece a soji a ajiye a duka a yi rezarkin abubuwa da dama to amma ba a gyara zuciya ba babban abin da ya kamata mu mu shirya wa ramadana shine malam zai faɗa mana wani shiri ya kamata ni da kai mu yi don tarban wata ramadana idan ka shirya wannan to ka shirya in baka shirya ba to shi ake da bukata ka shirya malam yake cewa kana amr bin qais rahimahullahu ta'ala ɗaya daga cikin magabata da ake cewa amur ɗan ƙais Allah ya ji kansa idza da khala sha'aban in watan sha'aban ya shiga yanzu ba muna 22 ba to idan watan sha'aban ya shigo aghlaqa tijaratahu sai ya liƙe shagonsa sai ya liƙe kasuwanci malam musa mu kuma yanzu in sha'aban kin ya to lokacin ake yi komand kun fahimta shi amur ɗan ƙais in ramadana ya taho sha'aban ya shiga sai shi liƙe kasuwanci kusan yake wata farraga liƙira'atil ƙur'ani sai ya ba da lokacinsa gaba ɗaya saboda karatun ƙur'ani ya zo revision zai dinga yi yana tilawa yana muraja'a ana ɗaɗawa kafin ramadan ya shigo saboda ramadan watan alƙur'ani ne to a shirya masa ta hanyar mi muraja'a ƙur'ani a kakkaɓewa tilawa haddan nan ƙura ta in an zo ramadana za a ta karantawa babu sassauci al'imamu shafi allah ya ƙara masa rahama aka ce duk wunin ramadana so bai ke sauke alkur'ani mai girma duk wunin ramadana tilawa shi ta wuni sai ya sauke a duk wuni sai ya sauke in ya zo da dare kiyamun lele sai yake yi duk dare nisfi nisfi ke karantawa kuma ya sauke qur'ani so bai ke karanta qur'ani cikin ramadana kullun sai ya sauke kaga in ba yi tilawa ba cikin sha'aban ramadana kura za ta bada kana jan shi na jan ka sai ka jayo nan shi kai ka bullo cikin wata sura to su suna shiryawa ne suna muraji'ar Qur'ani kuma kadibi tun lokacin da aka ce Sha'ban ya kama kasar Saudiya ta yi tsara suka shiga cikin istidadi malaman su aka yi tsara tarawih da yadda za a yi kowa ya je ya muraja'a shi kanshi shugaban na gasa yana yana zaune ana muraja'a ana tambayar sa shin akwai masu yace akwai mutanen da ya kebance saboda su saurara masa Qur'ani shi mu Sudais ke da kansa Abdulrahman Sudais ministan al-haramain khadimul haramain to abu aikin da ke wa kana ya ƙulu yana cewa shi amur ɗan kais tuba liman aslaha nafsahu qabla ramadan ma jalla da duk wanda ya gyara zuciyarsa da rayu su gabu ramadan barka yana wa duk wanda ya gyara zuciyarsa da da rayu su kafin wata ramadan ashe idan aka mai da hankali da qur'ani to duk wani abu na sabon Allah da ake kaga za a bari za a rabu da barin da sabon Allah da tsegumuka da zastukan banza da kalle-kallen abun da bai kamata ba da duk makamantan wannan abun yanzu ɗalibai suna nan ana ta shirye-shirye wani fa ya tsara musalsalat seri-seri sai ramadan ya shigo sai a ta abun nan da ce wallahi muna dan rage lokaci kaga mutum da indiya yana kallo ce suna dan rage lokaci ne kana bannan lokaci ne kana bannan lokaci قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى ابن رجب yake cewa walamma kana sha'ban kal muqaddimati li ramadan lokacin da ramadan sha'ban ya kasance kamar wata magabaciya ce introduction ce ta wata ramadan shara'a fihi ma yushra'u fi ramadan min siyam wa qira'ati alquran sai aka shar'anta wa ya shar'anta annabi muhammad sai shar'anta irin abun da ake yi na wata ramadan saboda mutun ya saba kamar mi min siyamin na azumi mun karanta hadisin Aisha ko tace manzo Allah bai taba yin azumi ba cikin watanni babu watan da annabi yake yin azumi da yawa cikin sa kamar azumin watan Ramadana kamar Sha'ban manzo Allah bai taba yin azumin wata guda ba cif kwana 30 ko 29 sai Ramadan ko manzo Allah bai cika yin azumi da yawa ba kwanakin sa da dama na wata yi azumi kamar watan Sha'ban aka tambaye shi dalili yace saboda watan Sha'ban Allah yana daga ayyukan mutane a kullum ana kai wa Allah ana kai wa Allah bilankin ayyukanka da kai da shekara ya ce shi kuma yana son a kai aiki sa gaban Allah yana mai yana mai yin azumi sai ce to suna yin azumi wa qira'atul qur'an da kuma karatun alqur'ani li yuhsal at-ta'ahub saboda a samu shiryawa li talaqqi ramadan saboda fuskantar ramadan wa tartadu an-nufus kuma zukata su tsabtata bidhalika da wannan ala ta'atir rahman akan yi wa Allah da'a ashe shiryawa ta hanyar yin azumin nafila a sha'aban da yawaita karatun qur'ani yana sa zuciyar mutum ta wanke ya zamanto Allah ne kawai a ransa Allah ya gafarta mana to sai malai kawo su abiyati masu dadin karatu da kuma fadakarwa yace ya ya zalladhi ma kafahu dhanbu fi ma kafahu dhanba fi fi rajabin حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أظلك شهر الرب شهر الصوم لقد أظلك شهر الصوم بعده بعدهما فلا تصير فلا تصيره عيدا شهر عصيان واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعضهم حيا فما أقرب القاسي من الداني يتي هذا الذي ما كفاه الذم في رجب يا وند زنبي بيو إشيش ودو أبن دي نتعاسا بي سبتكين وتر رجب حتى عصى ربه في, شا في, شا في شهر شعبان har zunubin ka da rishin kumyar kai kai a sha'aban yanzu duk watannin da aka yi ga al-muharram safar rabi'in al-awwal rabi'in al-akhir jumada ula jumada akhir rajab wata na shida kenan ko to kana sabon Allah cikin Rajab sai yace malike cewa yanzu duk wannan bai ishe ka ba sai da ka tsallako jallayi dan gidan masa suka ce ka tsallako jallayi ka shigo cikin watan Sha'ban yace laqad adallaka shahru as-sawmi ba'dahuma to saurara ka ji bayan watan Sha'ab Rajab da watan Sha'ban ga wani wata zai lalabe ka shine watan azumi da aka fala tusayyirhu aidan shahru isyani kadkame da watan kana ramadana watan sabon Allah kakka yarda ka zo da wani abu na sabon Allah ka yi iyayen ka wajen tunkuɗa duk wani abu wanda ke sabon Allah ne sai ce ga shawara watilil qur'ana zamanto mai karanta qur'ani ita rattala qur'ani rera shi wa sabbih fihi ka ta tasbihi cikin sa mujtahidan kana mai ƙara kokari cikin wannan abubuwan fa innahu shahru tasbihin wa qur'ani domin wannan wata na Ramadan wata ne na tasabbaha wa Allah at tasbihu bi ma'ana tanzihu Allah amma la yuliqa bihi tsarkake Allah akan duk abin da bai kamata ba to wata da ake tsarkake Allah kuma wata da ake karatun alkur'ani mai girma saboda girman abun Allah yake turo mala'ika jibril a duk wuni suke mudarasa qur'ani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai malai tambaye ni da ni da kai sai ce kam kunta ta'rif mimman sama fi salafin wai mutum nawa ka sani cikin magabata da wayanka ka taso mutum nawa ka san suna yin azumi ka ga su kana ganin su kuna zuwa da su a yi sallar asham da su kuna zuwa kiyamun dare da su kuna buɗe baki da su min baini ahalin tsakanin iyalin gidanku wa jiranin da makota wa ikhwanin da ƴan uwa amma afnahumul maut dare daya sai ga mutuwa ta zo ta tafi da su wastabqaka ba'dahum kuma sai ta jinkirta maka kai bata zo ba bata zo gonka ba su wa'ancan abokane kuna budin baki ku je tafsiri da su ku je tarawihi da su ku je abin nan qiyamul da su gashi na an wayi gari wata ran kwatsam mutuwa ta zo ta tafi da su ta kare da kai eh ta kare da su amma kuma kai sai ta daga maka kafa bata zo maka ba hayyan tabarka kana raye sai ta tofa ma aqrabu alqasi min ad-da'i wannan fa ma alqasi min ad-da'i a larabci kamar ana malina sun noma cewa wan al-alqasi ma'ana al-ba'id muta suke suke suke nesa to wai suke nesa ba su fi wani suke kusanci kusa da mutuwa ba mutanen suke nesa kake ganin su kamar suna nesa da mutuwar to ba su fi wanda suke kusa da mutuwar kusa da mutuwa ba me ya wala yake nihi kaka ga mutum da farin geme da hurhura kana ganin wai shi zai tahi kai ba da kai ba a'a ita bata da nesa bata da kusanci mutum nawa ne yaro karami kadan karamin yaro ne ya tafi mutum nawa cikin ciki ya tafi mutum nawa da aka yi shi ya tafi mutum nawa sati daya wani wata guda wani shekara guda wani shekara goma wani shekara ishirin wani kuma sai da ya yi karni ɗaya shekara ɗaya ci to shi ne ce fama aqrabul qasi fama aqrabul qasi min ad-dani ita mutuwan nan fa wanda yake kusa gare ta wanda yake nesa bai fi wanda yake kusa kusanci da ita ba kowa kusa yake da ita illa dai kawai ana jiran lokaci ne a tafi Allah ya samu cika da imani kaga ashe malam yana wajjahar da mu ne cewa ka raba kanka da sabon Allah ashe tun watan Rajab ya kamata mutum ya kwandane kin abin da yake zunubi ne rike Allah cikin ibada kawai to sai ce kaifa nasta'iddu li dukhuli ramadan ya zamu yi me ya kamata mu shirya da shi ko ya ya kamata mu shirya don shiga watan ramadan abin da ya kamata a ce kowa ya sami shiga bin kafin ramadan sai ce na farin nasta'iddu bil inabati wal iqbali ala Allah ya kamata kowannen mu ya shirya wa ramadan ta hanyar koma zuwa ga Allah al inaba mutum ya koma ma Allah gaba ɗaya wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah kowa ya tattara al'amarinsa ya miƙa shi da Allah wal iqbali ala Allah kuma kowanne ya fuskanci Allah da zuciyarsa duk abin da zaka yi to ka nufi Allah a ciki wa taubatu sadiqa kuma duk abin da kake na ba daidai ba na zunubi da cin haramun da kallon mata da zina da duk abin da mutum yake na sabon Allah to ya bari ya tuba kuma bancin an bari kuma ya roki Allah gafara sai ce abu nabi nastaqbiluhu bid-du'a'i mu dinga roƙon mu dinga shiryawa Ramadan ta hanyar addu'a kullum ka dinga Allahumma ballighna Ramadan biddu'ai ta hanyar yin addu'a bi bulughihi Allah ya isar da kai wata Ramadana saboda ka dace ka more da alkharin da ke ciki wa talbil i'anati ala siyamihi wa qiyami da kuma neman agajin Allah da gudunmuwar Allah da taimakon Allah wajen yin azuntarsa ka dinga roƙon Allah saboda ana iya a fara da kai kuma jarabawa ta rashin lafiya ta ko ta accident ta zo mutum sai shi zauna ka tsugunne to ka ta roƙon Allah Allah ya taimake ka akan yin azumtar ramadana da tsayuwarsa duk abin da zai kawo tangarɗa da yin azumi to kada Allah shaɗa ka da shi ya nisantar da kai da shi saboda akwai mutum ga ka lahiyar ga ka zaune an kai ka shigar baka mutu ba amma kuma ana yi ba da kai ba to wannan yafi komi zahi wannan yafi komi zahi to shi ma sai da addu'a to Allah muna roƙonka ka nuna mana wata ramadana lafiya kuma ka taimake mu akan azumtar ramadana lafiya ka taimake mu akan tsayuwa da watan ramadana lafiya malam ko mura aka dora maka ita kaɗan na wannan muran nan da ita kaɗai da kake ganin ba komi ba wallahi jidali ne balantana ko mutum ulsa ta taso mai sai ka ga ai Allah ya rufe asiri abu na uku yace bil mubadarati bi qada'i ma fata min siyamin mu yi gaggawa al mubadara shine gaggawa bi qada'i ma fata wajen ramkan abin da ya kunce wa mutum min siyamin na azumi duk azumin da ake bin ka baya in ma ana biyar ka to ka yi ƙoƙari kafin ramadana ya shiga ka ramkar da wannan azumin ka biya shi ka biya Allah bashinsa abu na hudu ya ce bitta'allumi ma ta yassara min ahkamihi irin wannan ka san hukunce hukuncen gwargwadon abin da ya sawaka na hukunce hukuncensa duk wani abu da zai taɓa ba sai ka yi abu ka dawo kuma aka ramaka Allah ka sa ko da zai taɓo ka kusan karfe hudu na dare fa zai kira ka dan kai kai ne uban fatawa wai tambaya ce gare shi sai ta rikice sai ake tambayin malamai to tun kafin abun ya zo to duk wani hukunci kai ma ka zan malami za ka ibada fatawa akan wannan abun duk wani hukunci mi yake bata azumi ka sansa mi yake gyara azumi ka sansa mi ba a so mi azumi yayi ka sansa mi in yayi akwai azumin ka amma kuma lalata rage duk ka sansa shi ne abu na hudu ko abu na biyar bil i'dadi lil a'malil birr fihi mutum ya yi firefare ya shirya wa kansa aikin alkhairi a ciki kal umarati kamar mutum ya shirya yin umara cikin ramadana kamar mutum ya shirya umara cikin ramadana wal itikaf ko kuma yin itikafi mutum ya koma cikin masallaci da kwana in baka samu ta umara ba to ka dawo masallaci da kwana eh sai gobro ko a ita itikafi masu matan masu nayi masu matan masu nayi amma dai kaga dai ina mamaki da mutum kai kaka gwamnati zuru da ke baka da kowa kuma ana azi baka kwana masallaci wannan zalika huwa al-khusranul mubin in kana neman asarar to shine wannan to min kai ba Allah ko mu masallaci ka taba Allah tausayi kafin ramadanin bandi ka zama kai baka shige daga ciki mun bayyana ko to malam ya ambaci abu guda biyu amma kuma ƙari akai malam wal iftar wa iftari sa'im da kuma ciyar da mai azumi to mu tambaya da zuwa umara a ramadana da ciyar da mutum a ramadana wanne ya hilada ba sai layu karan malan saboda umara abu ne wanda naf'uhu ya'udu ilaika anta wahdak amfani ta kaɗai kai kanka ne kawai amma ciro fa to ka taimaka wa al'umma baki daya duk da cewa hadisi ya cewa to in mutum zai iya duka biyun to fa ni'ima ka ciyar kuma ka tafi e ka ciyar ka tafi in kuma ya zamanto na umaran ne kadai to ka haƙura ta ya umaran ka ce da bayin Allah shi ne mafi alkhairi gare ka Allah ya datar da mu abu na shida mala ce nabdul battalin wa musahabati ahlil himam ahlil himma watsi da dukkanin yan zaman banza duk yan fa duk wata fada ka watsi al battal shi ne wanda shomer wanda bai da abin yi duk wanda bai da sana'a ake zawa ana hira ana tsegumi to karbu da shi ka sa jan bik ku kai musu saki biyu bayan ramadan ku dawo eh sai karbu da su duk in dai ba zama bane na ayi kasuwanci ko na ƙara wa juna karatu to ka karba kanka da shi kai watsi da su ka manta da su kawai sai ce wa musahabati ahli himma kuma ka kulla abota da ma'abuta kokari masu jajircewa wanda wani abun ko baka yi niyya ba sai kaga wani yayi to kai ma bari ka kulle ka gyara niyyar ka dan ka yi sa yanzu misali mutum ne ya tsara maka kansa shi kullun zai dinga karanta sumuni cikin cikin ramadana ko zai karanta rubu'i ko zai karanta nisfi to kaga sai ka kulla abu ta da shi kana zawwa sai ya mika maka littafi kai ma karanta kaga wanga ne ma bihi majalar irin wanga abokin da kullun wallahi kowanne ya samu abokin da zai sa shi karatun Qur'ani cikin watan ramadana ka samu abokin da dai ka tabbatar lokacin ba riya bace wallahi ba riya bace ka samu damar da in ya zauna yana karatu kai ma rike in ya liƙe kai ma ka liƙe sai ku tashi ku watsi saboda wani lokaci in kai kaɗai ne ko to malam in ba Allah ya taimake ka da sabati ba baka iyawa sai ka fara sai ka ce bari gidan ku da ce in ga mike faruwa a social media daga nan fa sai abin da Allah ya yi sai kana nan cikin karatu kuma sai ka ga an kira shi sa ka'ida man zaka ta Qur'ani ko sasallahu silansi kakka kakka ga haskenta ma don wallahi sai ka fara sai shirya turo kiliyan sai a ce alhaji ana ta kiran ka kaza nawa kaza yake sai ka ce ga nan zuwa ga nan zuwa sai mutum ya tashi to ka dan samu dama ka ba Allah dan lokaci ko da minti 15 duk bayan sallah kaza zaka bude qur'ani ka karanta wannan lokacin na Allah ne sai ramadan ya kare ba abin da zaka sai wannan kuma ku ji da kyau kaka dauki lokaci da yawa kaka samu kaka dan baka iyawa ka dan dauki dan lokaci dan wanda kana ganin ba komai bane dan lokaci dan madaidaici da zai taimake ka sake wannan abun mun gane wannan ko na bakwai sai ta bil khuruj min al min al khusumat ka rubuta dukkanin abun da yake na khusuma jayayya gardama a zo a ta gardama ana wallahi kaza ba haka bane kai mota ta aro ce a'a ka rubuta shi wal mushahadat da kuma dukkanin abun da yake gaba kiyayya duk wanda kake kiyayya da shi ka zo ka iske shi ka ce wane dan girman Allah albarkacin Ramadana ya hemi ni ma na ya hemi ka shikenan mun gane ko na gaba na takwas sai ce bi in ha'il a amali lati ya shukku ma'aha siyam qadral mustata mutum ya yi kokari ya kare duk wani abu aikin da ya san zai zai sa shi wahala cikin ramadan duk abin da ka san zaka wahala a watan ramadan to kai kokari ka rabu da shi saboda kan yi wahalar da kai gwargwadon iko in kana iya rabuwa da shi abu na karshe bi taharri ru'yatil hilal kai kokari wajen kirdadan ganin wata kai ma ka tsaya a ga watan ramadan da kai in akwai halin wannan to kun ga abubuwa guda nawa kenan guda goma malam ya ambato wanda ake shiryawa ake shirya ma ramadan to mu cikin wanne muka tsara sai kowa ya tambaye kansa cikin wannan goma kai dano ga kai kai prepare lokacin ka na karatun qur'ani dana wani na istighfari dana wani na salati da annabi dana wani mutum nawa ka tsara zaka ce da su kullun cikin watan ramadana ai tun yanzu ne ake tsarawa ka aje ka ware wasu kuɗi wanda in ramadana ya zo kawai aikin su ciyarwa kawai za a ta kashe su kuma Allah zai kawo wanda suka bi su alkhairi wallahi zaka lokaci kaza qur'ani ne kawai za karanta lokaci kaza a baka ma karatun qur'ani kawai istighfari zaka zauna kai astaghfirullah wa atubu ilayh minti duk kullum minti biyar na istighfari astaghfirullah wa atubu ilayh kai min ka sa kurono minti biyar na yi tsira ta shi ta heka kawai ka rike wannan dai ka rike mafi alkhairin aiki a wajen Allah adwamuha wa in qalla inji manzon Allah wanda aka dawwama ana yi komai karancin sa to sai abu na gaba at-tahni'atu bi dukhuli ramadan bar yiwa juna barka in ramadan ya shigo yiwa juna barka in ramadan ya shigo sai mal ya bude da hadisi ta annabi hurairah radiyallahu anhu qal kana rasul sallallahu yubashshiru ashabahu bi qudumi ramadan yaqulu yace manzon Allah ya kasance yana wa sahabbansa albishir da watan ramadan da zawwa shigo da shigowar ramadan yana cewa qad ja'akum shahru ramadan shahrun mubarak yace wata ramadana ya zo muku wata mai albarka kataballahu alaikum siyama Allah ya wajabta muku azumtarsa fihi tuftahu abwabul janna a cikin wata ramadana ake bude kohohin aljanna wa tughlaqu abwabun nar wa tughlaqu fihi wa tughlaqu fihi abwabul jahim kuma ana liƙe ƙohohin wuta cikin ramadan wato gallu fihi shayatin ana ɗaure shaidanu fihi a cikinsa lailatun khairun min alfi shahar akwai wani dare ibada cikinsa ya fi ibada a daren daidai yake da ibadar wata dubu shekara tamanin da yan kai man hurima khairaha faqad hurima duk wanda Allah ya haranta ma alkhairinta to Allah ya haranta shi dukkanin alkhairi na rayuwa baki daya duk wanda bai dace da wannan ba daren ko to bai dace an haranta masa alkhairin duniya da lahira baki daya Allah ka sada mu da watan Ramadana lafiya da da tsayuwa cikin daren Lailatul Qadar duk wanda Allah ya hana ma tashi cikin watan cikin daren Lailatul Qadar to wallahi an tsari da shi Allah bai da bukatar sa a rayuwa Allah tsare mu qala qala al-hafiz ibn rajab al-imam al-hafiz ibn rajab yake cewa rahimahullah Allah ya ji kansa qala ba'd al-ulama musulun da cikin malamai suna cewa hadha al-hadith wannan hadisi aslun fi tahliyatin nasi ba'duhum ba'dan bi shahri ramadan tushe ne da yake nuna cewa ya halitta ko halaccin yi wa juna barka da shigowar ramadan kaifa la yubashsharu almu'min bi fatahi abwab aljinan mi zai hana mi zai sa dan mi ba za ka yi mutum albishir ba kai wa dan uwanka musulmi albishir da watan da ake bude kofar aljanna guda takwas duk kohoyin aljanna fa Allah liƙe bude su yake yi duka kofar aljanna guda takwas Allah zai sa a bude su gaba ɗaya to mi zai hana mu ma juna mu barka da zawar watan da ake bude kohoyin aljanna kaifa la yubashsharu almudhnib bi ghalqi abwabin niran me yasa me me sabon Allah ba zai albishir ba da cewa an liƙe kohoyin wuta kuma hudud dare na Allah Allah yana into bayinsa zuwa aljanna mutanen da ai musu feve ko Allah ya yi musu an yi sinye an yi kashi an tura su wuta amma duk dare na Allah Allah yana tura mala'iku su kwaso su daga wata zuwa aljanna albarkacin wata ramadana sai ce kaifa la yubashiru al-aqil bi waqtin yughallu fihi shayatin me yasa mai hankali da bai ba zai albishir ba da watan da ake daure shedanu da suke sa mutane ta'asa suke sanya mutane zunubai bisa ba za a liƙe su ba liza saboda haka تجوز التهنئة تجوز التهنئة بين المسلمين بحلول الشهور الفاضلة يا هلت مسلمي سواجونا سبركة رزو وتنمى البركة كما حرره الحافظ ابن حجر في رسالته سماها جزء في تهنئة الأعياد وغيرها كما دعا الإمام الحافظ يربط أتكن ونسى قنسى ليس نياما سونا جزء, جزء في تهنئة الأعيان أعياد وغيرها wani bangare na yi wa juna barka game da salloli da kuma wasunsu wasu yuɗi haka al'imamu su yuɗi ya rubuta littafi bi risalatin da risalarsa bi unwan usulul amani bi usulul tahani da aka fa ramadanun mubarak wata ramadana wata ne mai albarka wata kabbal Allah ta'atikum kuma Allah ya karɓa muna ayyukan muna alkhairi irin barkar da za ka yi wa juna kenan ramadanun mubarak taqabbal Allah ta'atana Allah ya karɓa muna to sai malai ta gaba ta gaba shine fada'ilus sawm fallar shi azumin nan da muke ta fuskanta wai mu yi fallalar sa malai sai ambata muna faloli kamar haka kusan guda goma yace na farin sababul limaghfirati dhunub azumi na sa Allah ya karkare mutum zunubin shi zunubin mutum laihukan mutum Allah na karkare wa mutum a cikin watan Ramadan malai ce qala sallallahu alaihi wasallam ga dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya ga azumci wata ramadan yana mai imani ma'ana zuciyarsa tana cike da ima gaskata Allah wa ihtisaban yana mai neman lada gun Allah ba dan ayi ba shi ba yake yi a dan Allah ya ba sa lada da yake ba masu azumi to ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ai ghafara Allahu lahu ma taqaddama min zambihi duk abin da ya gabatar na zunubi Allah ya yahi masa duk abin da mutum ya na zunubi wai kaka ce a nashi duk rayuwar mutum gaba ɗaya kaf zunubin da Allah ya wanke shi da shi ɗaya kenan ko na biyu thawabuhu bi ghairi hisab ladar azumi ba ta da ba ta da ba Allah bai aunawa ladar kwasowa ake a ba mutum قال صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى الله لا تشوى حديث القدسي kullu amal bin adam lahu duk wani aiki da mutum zai nashi ne ma'ana duk abin da mutum zai sai da Allah ya faɗa masa abin da za a baka da lada in kai sallah kaza gashi nan in ka ciyar ga ladar in kai kaza ga lada sai ce illa sauma amma ban da azumi fa innahu li Allah ce azumi ni ake wa ni ake ma ba wanda yake yin azumi dan dan a ce wani ya kai jarumi ba wanda yake dan jarunta ce a'a wani jarumi ne a'a Allah ake wa sai ce kuma wa ana ajzi bihi ko wa ana ajzi bihi ni Allah ni ke saka kama duk wanda ya azumi na uku ra'ihatu fami sa'im atyabu inda Allah min rihil misk warin bakin mai azumi ya fi daɗi a wajen Allah ya fi soyuwa a wajen Allah fiye da kamshin almiski tare da fi kowane turare kamshi a duniya a aljanna babu kamar almisk to turaren da fi kowane turare kamshi a duniya sai ka ce warin bakin mai azumi ya fi aha ya fi ya fi ya atyab ya fi daɗi a wajen Allah fiye da wannan wannan turaren sai ya ce gashi qala qala sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwar annabi take a hannunsa la khulufu fami sa'im ko la khulufu fami sa'im warin bakin mai azumi atyabu inda Allah shi mafi daɗi a wajen Allah min rihil misk fiye da rihin almisk sai abu na hudu lissabi farhatan mai azumi na da farin ciki guda biyu shi na da farala guda biyu farin ciki guda biyu sai ka hadisin manzon Allah na Imam Bukhari da Imam Muslim yace wal sahibi farhatani mai azumi na da na jin farin ciki guda biyu ya farahu huma da yake farin ciki yake jin dadi da su idza aftara fariha idan mutum ya sha ya bude baki sai ya ji dadi sai ya farin ciki kaga gashi nan masha Allah ga rezan an kawo ga badana ga kankana ga zoko ga wacece in mutum ya ci kuma sai ya ji daɗi so yake kuma gobe ta dawo ya ƙara ana cikin jin daɗi amma awa ɗaya ko minti talatin sha kafin a sha kaga mutum ga hinan liga liga an wa'ala amma ana shan ruwa ga mutum na ta jin daɗi masha Allah wato azumi dake da wani kamshi malam in ba azumi ba ka ji wannan kamshin wallahi ka ji wani kamshi na tashi kaga wannan farin ciki ne sai ke cewa kuma idza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi idan mutum ya haɗu da Allah kuma ya iske irin ladar da Allah ya tada masa sai ya farin ciki da ladar da ya samu abu na biyar as-sawmu junnatun wa wiqayatu minan nari azumi garkuwa ce daga shiga wuta yana kare mutum daga shiga wuta qala sallallahu alaihi wa sallam bazala cewa was-siyamu junnatun azumi garkuwa ne ma'ana yana kare duk mai yin azumi a wani hadisi annabi ke cewa Allah ya haranta shiga wuta da duk wanda yake yin azumi sai ce wallahi fi kulli latin minhu utaqa a duk dare Allah na da mutanen da yake intowa minan nari daga wuta suna cikin wutan fa ƴan wuta ne Allah ya rubuta sunansu a wuta amma duk dare sai Allah ya intar da su daga wuta zuwa aljanna qala sallallahu alaihi wasallam lillahi inda kulli fitrin utaqa Allah na da bayin da duk lokacin da aka bude baki daidai lokacin budin baki sai Allah ce a kwaso da wani da wani da wani a dubban mutane sai Allah ce malaku ku sa su cikin aljanna dan fita su da suna yan wuta sai amina su aljanna Allah ka sanya muna cikin aljanna abu na gaba as-sawmu yashfa'u li sahibihi yawm al-qiyamah azmi na ceton mai yin shirata shin kiyama yana zawwa ya kama mutum zuwa aljanna ya maka jagora zuwa aljanna qala sallallahu alaihi wa sallam annabi ke cewa as-siyam wal qur'ani yashfa'ani lil abd da azumi da qur'ani suna ceton bawa ran tashin kiyama yawmul qiyamati yaqumu yaqulu as-siyam azumi zai ce ay rabb ya ubangiji mana'atuhu at-ta'ama wash-shahawati bin nahari Allah ni ne na hana sa cin abinci da biyan bukatar sa ga iyalinsa a rana fashaffi'ni fihi Allah ka bani ceton sa da kai da kai zuwa aljanna najasa daga wuta zuwa aljanna ويقول القرآن قرآن سيتي منعته النوم بالليل نهنا سكوانا تكندري فشفعني فيه الله كبالي دامت تنسى زوا الجنة فيه قال سي الله تي سي مالتي النبي كتاب فيشفعان فيشفعان سي الله يباس دامر ينشيتو سي سكام مين سزوا الجنة الصائمون يدخلون الجنة من باب ريان أكو وتقوها دا الله يتانا إن دي كيبا مي أزري بني توباك سامو شغتا ta musamman ce especially ce ta masu azumi ana kiranta arrayyan arrayyan kalmar rayyan shine kore kishirwa ma'anar rayyan kore kishirwa mun gane ko ma'anar ramadan kuma matsanancin zafi cikin sahara shine ma'anar ramadan wa qala sallallahu wa qad qala sallallahu alaihi wasallam da cewa man wa man kana min ahli siyami duk wanda ya zama to cikin masu ibada ta yawaita yin azumi to iya min babin min babin rayyan za a kira shi a kofar da ake kiran rayyan list ce Allah zai ba mala'iku ana kiran sunaye wane wane su shiga wane wane shiga sai mutum ya zo da katon kai ne babu sunan shi sai ya ce koma ba da kai ba ciki ta masu azumi ce yab'idu Allahu 'ani as-sa'im harra jahannama 70 sana wanda ke yin azumi Allah na nisantar da shi da wutar jahannama tsawon shekara 70 kamar misalin a ce tazarar mutum yayi tahiya da ƙasa a ce mutum yayi ko saman abin da yafi kowane abun hawa sauri a ce abin ya yi tafiya saba'in shekara saba'in yana tafiya bai tsaya ba to tsakanin wanda ke azumi da wanda ke da hutar jahannama kenan distance kin da ke tsakanin su tazarar da take tsakanin wanda ke yin azumi da wutar jahannama tsawon tafiya shekara saba'in yanzu mutum zai shekara saba'in shana ta na zai kai Allah ɗaya sani ko sai ma da ya kai hadisi ya ce man sama yawman fi sabilillahi annabi ya ce duk wanda ya azumi wuni daya saboda Allah ba'adallahu bidhalikal yawmi harra jahannama Allah zai nisantar da shi da zafi ba fa shiga jahannama ba a'a zafin jahannama an wajihi akan huskar sa 70 kharifan shekara 70 zai shekara 70 tsakanin shi da zahin jahannama fihi tuftahu aljannatu wa tughlaqu an-nar a azumi ana bude kofa aljanna duka guda takwas a liƙe kohoyin wuta guda bakwai watusaffadu shayatin kuma a daure shidanu a kanga masu a sa su gidan kurkuku duk wani shedanin shedanin aljin da ke sa mutane suna abin da ba daidai ba to sai Allah ya tattaro su a daure su targhiban lil amilina saboda kwadaitar da masu ibada qala sallallahu alaihi wa sallam man dala yatwa idza dakhala ramadan in wata ramadani ya shigo futihat abwabul janna za a bude kohohin aljanna wa ghuliq wa ghulqat abwabun nar za a like kofofin wuta wa sulsilati shayatin za a kabura mu shidanu ankwa falalat abun nan na goma ma ta fihi lailatul qadar a cikin shi akwai daren lailatul qadar daren da ake ake bilankin rabon alkharrai na duniya a shekara ciki ne ake rubuta wani ho na zai arzikinsa Allah ya ce to kurumka masa limki kaza wani a ce bana zai karo kaza wani zai kaza wani zai kaza wani kuma an bar shi to Allah ka sabla cikin wanda za rubuta gaba gaba ya ka san cikin list gaba gaba ya muna can gaba gaba Allah ka sabla cikin gaba gaba wanda za a lillin kama fa lillin kama qala sallallahu alaihi wa sallam man dalla ya cewa lillahi fihi lailatun khairun min alfi shahar Allah na da wani dare wanda ibada cikin su tahi ibada wata dubu man hurima khairaha duk wanda aka haranta masa samun alkhairin ta ma'ana tsayuwa cikin ta da yin ibada a cikin ta faqad hurima hakikan Allah ya haranta shi alkharri baki daya to mu ida wannan gabar ana tunna min lokaci yayi kaifa nastaghillu ramadan to ya zamu ribace wata ramadan in ramadan ya shigo ya zan yi in ribanci wata na ramadan a ce na ci moriyar ramadan ka ci riba a ramadan ya ake cin riba a ramadan sai ma ce to ana cin riba ne a ramadan ta hanyar abubuwa kamar haka bi ihya ilayalihi bil qiyami wa salati tarawih ma al jama'a ta hanyar raye dare rayin ramadan ka raye darurukan ramadan da kuma zuwa sallar tarawih tare da jama'a ka san akwai mutanen da zaka gansu an yi da ramadan an yi da an yi da sallar asha da an yi da sallar isha sun yi daga masallaci kuma sai a zo a zuna ta surutun banza to ka zauna a yi tarawihi da kai in son samu kuma cikin dare ma ka tashi dan ba tabbat bane shekara mai zawwa da kai za a yi ba ma tabbat bane za a kare ramadan da kai lahiya da ka ka moraci wannan kwanakin qala sallallahu alaihi wasallam ke cewa man qama al imami duk wanda ya tsaye tare da liman kinsa aka yi sallar isha tarawih da shi hatta yansarif har liman ya sallame salla gaba daya kutiba lahu qiyama layla kutiba lahu qiyamu laylatin qiyamu laylatin Allah zai sa a rubuta masa kamar yayi kwan dare yana sallah kamar kai awa 20 awa 10 kana sallah idan mintin nan 40 30 da ka rena awan nan guda da ka rena ta tsayo tarawih in ka tsaya dan Allah aka yi da kai to Allah zai baka ladar kamar kayi kwandare tun faduwar rana har ketowa alfijiri kana sallah ɗaya kenan ko sai ce wa qala sallallahu man qama ramadana imanan wa ihtisaban duk wanda ya tso cikin watan ramadana yana mai imani da Allah yana mai neman ladagun Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta masa zunubinsa abu na gaba na biyu malaci alhirsu alhirsu ala takbiratul ihram babban magana alhirsu ala takbiratul ihram kwadai kayi kwadayin samun kabbar harama kakka yarda azumi ya shigo ya wuce a ce kayi ratakin kabbar harama duk abinda za ka yi duk abinda za a yi a ta da ikama da kalima ya ce Allahu akbar da kai kun gane ina ku yan kasuwa kuna hojiwa me dalili sai malaika muna hadisin al-Imam Tirmizi yace man sama 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atan duk wanda yayi kwana 40 yana sallah cikin jama'a yana samun kabbara farin da shi ake kabbara farko liman yace Allahu akbar to Allah zai rubuta zai rubuta masa barranta guda biyu za a barrantar da shi da abubuwa guda biyu bara'atu minan nari ba shi ba huta ba huta ba shi har abada duk wanda yayi kwana arba'in jere da juna sallah biyar a wuni gaba daya tun daga subahin har zawwa lisha da kai ake kabbarar haraba annabi ce Allah zai rubuta maka barranta da wuta ba kai ba huta har abada wa bara'atu minan nifaqi kuma Allah zai wanke zuciyarsa da munafiki ba zai taba zama munafiki ba har a tashi kiyama ba zai taba zama munafiki ba har a tashi kiyama kun ga da ake mura wata Ramadan ko to kaga kenan wata wani dama ne nan mu ƙara kuzari a Ramadan ka in kai kwanan nan 30 ka ƙara wasu goma su zama 40 abu na hudu na uku afwan aljulusu fil masjid ba'da salati fajr zama cikin masallaci bayan sallar alfijiri in ake sallar subahin kakkai to kace kwanan sahe a'a zauna cikin masallaci kana tasbihi kana ambatan Allah kana karanta Qur'ani kai ko kakkai komai ma ka zauna har rana ta hito shi kanshi ibada ce qala sallallahu alaihi wa sallam man dalla cewa man salla alfajr fi jama'a duk wanda ya sallar alfijir cikin jama'a summa jalasa sannan ya zauna yadhkurullaha yana ambatan Allah hatta tatlu'u shamsa hatta ta tulo a shams har rana ta fito hatta ta tulo a shamsu har rana ta fito sun masalla raka'atai ne sai ya tashi ya raka'a guda biyu kutiba lahu ajru hajjatin wa umratin tammatin tamma hadisi imamu tirmidhi ne kuma hadisi ne ingantacce ji imamu tirmidhi duk wanda yayi sallar subahin ya zauna cikin masallaci ya zauna masallaci yana ambatan Allah ambaton Allah karatun Qur'ani salati wa annabi istighfari takbiri tahlili har rana ta fito kaga rana ta hito sai ka tashi bayan fitowar rana kai raka'a guda biyu annabi yace za a rubuta maka aikin ladar wanda yayi aikin hajji cikakke da ladar wanda yayi aikin umara cikakkiya haka da kai da ka tayi umara cikin watan Ramadana da wanda ya tsaya yayi ya zauna kaga su kun tahi egal baka samu tahiya ba kuma kana kwana kun fahimta wannan fa Allah na wani da zamu more Ramadan ne kuma kowa ya shirya cikin wa'an abubuwan ka samu guda ciki in baka iya hada duka ba to ka samu ko da da biyar abu guda goma ne abu na hudu yace al-umratu in Allah ya baka hali da dama ka je kai umara qala sallallahu alaihi wasallam annabi ke cewa limra'atin ga wata mata min al-asa cikin mutanen Madina fa idza jaa ramadan in Allah ya nuna miki wata ramadan lafiya fa'tamiri ki je ki umara fa inna umrata fihi saboda yin umara a cikin watan ramadan ta'dilu hajjatan daidai yake da aikin hajji a wata ruwaya wa fi ruwayat li muslim a ruwayar imam muslim hajjat ta'dilu hajjatan ma'i yana yin daidai yake da yin aikin hajji tare da ni kamar ka zo ka yi aikin hajji ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba na talaka na ba ko muna can cikin zama bayan sallar subahi insha Allah abu na gaba da za mu kaki mu liƙe sai ce tilawatul qur'an karatun alqur'ani wa mudarasatu da kuma kokarin fahimtar shi irin zuwa tafsirin qur'ani irin kuma ka bude ka karanta fafil hadisi ya zo a hadisi ingantacce anna jibrila tabbas mala'ika jibril kana yalqan nabiyya yana haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi kulli laylatin a duk daren ramadana a kun duk dare min ramadana a cikin watan ramadan fa yudarisuhu alquran sai su yi mudarasa su karanta qur'ani suna karantawa ana fahimtar ma'anarsa duk dare har ramadan ya kare tun ɗaya da watan ramadan har a kare ramadan to mala'ika jibril na zawwa suna mudarasa qur'ani da manzo Allah sallam abu na gaba malaka taftiru sa'imina shi yadda ko bude bakin masu azumi ko ga mu yanzu laraba ne ke da wannan kokari ko sai laraba su turo kudi su ce ta iftaru sa'imin kaga mutanen mu har da cewa cewa ake cikin harakar wai ka an turo maka kai bude bakin masu kuma kana sa cikin aljihunka ka ji dan duniya to kai ka hidda nakan kai ka hidda nakan eh ka hidda kowa ke son aljanna kai ma ka nema qala sallallahu alaihi wasallam cewa man fattara sa'iman duk wanda ya bude mun mai azumi baki kana lahu mithlu ajrihi shina da kwatan kwacin ladarsa ghaira annahu la yunqasu min ajri as-sa'imi shay'a ba tare da an rage ladan mai azumi ko ba Allah ba zai rage ladan mai azumi ba duk wanda ya bude bakin mai azumi in Allah ya ba mai azumi lada miliyan goma sai ka tara mutum goma sai aka ba su lada miliyan goma goma to kai ma Allah zai baka lada miliyan goma goma ne so goma kuma ga taka lada kai da kai azumi shi yasa talauci bai yi ba Allah ya ƙara ɗaya bai albarka bai yi ba malam wallahi bai ba Allah bai ba haba waka gara ba saddu abar mutum kuma kaga in ku lura bude baki ba irin koko da sabara ba ba koko da sabara ba abincin lafiyayye malam eh الصدقة أبنك بين صدقة كم رمضان قال ابن عباس رضي الله عنه كان رسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس يتي من ذا الله يفكوا كوتا النبي يفكوا كوتا الدنيا وكان أجود ما يكون في رمضان كم من ذا الله ينك أر لمك كوتا سعوة رمضان كوتر النبي تابي يواتك رمضان وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من ذا الله يا كسنتي مبي كوتا دعيك الخير من الريح المرسلة كما يد إسكا لتكي وشيوه annabi yadda ka san iska tana ta wuce fiu ta ta ko to annabi ya fi iska yin alkhairi a watan ramadan abu na gaba shine al-i'tikaf yin itikafi shi itikafin nan ba dole sai kwana goma ba ku gane ba dole ba sai kayi kwana goma tilka ashratun kamila in kwana ɗaya kake iyawa ka zo ka kuma masallaci kai ma Allah ibada in kwana biyu kai a mazhabar shafi'iyya ma akwai na yan awoyi zaka iya shiga awa ka ce daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza itikafi amma ba ba itikafi gyara yanzu ba yan zamani ana itikafi kuma an cika istaci da kayan talla ana itikafi ana tiktok ana sauran labaru ana gardama ana gigara ana tsegumi ana akwai wanda shi na itikafi kusa hirar zawari to da itikafi shiki ala itikafi ana hirar itikafi ibada ake so a yi ba Allah ibada in ka san ma baka iya wato kaka shiga ma kawai malam fa fil hadisi ya zo a cikin hadisi annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir annabi na komawa zama masallaci don bautar Allah a kwana goma ƙarshe min ramadan na wata ramadan hatta ta waffahu Allah haka yake sai da Allah ya kaɓi rayuwarsa sun ma'atakafa azwajuhu min ba'dihi bayan ya mutu matan annabi suka ci gadonsa suna itikafi ashe mata ma na itikafi malam eh mace ma tana itikafi taharri taharri lailatul qadr mutun yayi kirdadon lailatul qadr daren lailatul qadr ma'ana mutum kada ya yi wasa wajen tsayuwa a cikin dare tulkadar to sai aka sanya ta mubhama daren 21 23 da biyar da bakwai da tara cikin wa'annan dararuwan ake ake ake rayata ba irin daren tulkadar ke 'yan barikin nijar ba daren 27 sai a zo kawai da a zo mini kuma an wace sai a ce wa an yi tsawon dare an kare wai mini an kare a ba irin ta a tsayuwar za ka yi wa Allah in yoshi da ke tsayuwar dare mu gane ita tsayuwar dare ta sha ba mace tarawih ita qiyamul layli ka'idar qiyamul layli sai mutum yayi kwana ya falka shi yasa in zaka ta qiyamul layli ba a son kai kai ashe ne ka wuce a so ake ka samu ka je ka kwanta wallahi kuje da kyawu wanda zai zo masallaci sallar qiyamul layli ya kwanta ya huta ya fi alkhairi da soya wajen Allah da wanda za a fara da shi a kare da shi ka je ka kwanta ka yi kwana ka taso ya fi wanda za a fara da shi a kare da shi kusa miye hikimar saboda ka tahi ka kwanta ka kwanta kwana ya kana cikin kwana ka rabu da kwanan ka yanke shi ka taso ka ce yanzu lokacin Allah ka ba yahi komi wahala ku gane yahi komi wahala to mutum ya kirdaji lailatul qadar mun karanta hadisi ba sai mun ta ba abu na karshe ad-da'watu ila Allah bi amali baramijin da'awiyyin fil masjid wal hayy shine kira zuwa ga Allah ta hanyar tsara program na da'awa na azantarwa irin tafsirin qur'ani irin asa littattafai a karanta shi yasa karshen littafin malam zai ambata mana littafan da ya kamata ka kiran mu ka karance su akwai littafan da malam ya rubuta kakin ramadana son samu shawara ya bada ka karanta su irin wannan program kin zaga alhamdulillah akwai masu tafsiri bayan azhar akwai masu yi bayan la'asar akwai masu yi bayan isha akwai masu yi kai bayan sallar subahin ma duk ana yi to irin wannan aikin alkhairi kada ka bari ana yi ba da kai ba da in ma ba kai ba wani na kai da banza to gwara ka zo ka yi aikin Allah ka san Allah ne kai ma Allah ce udu ila rabbika udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da da hikima da kuma wa'azi wa'azi kikkiawa da kuma kikkiawan wa'azi saura minti nawa sallah mu kwana anan kenan kwana uku ne za a ake so a ƙi da littafin nan gaba je fasafa 40 ne wa eh faji 40 ke da kai malam ko talatin wannan mai talatin da shida ne ko to muna iya kare shi in Allah ya yarda insha Allah kenan mu kwana a wannan gabar ta ababen da za mu yi na na moran ramadana kuma cikin wa'annan abubuwan da malam ya ambata kusan guda goma sha biyu to kowa sai ya duba wanne ya kamata ya wa kansa Allah muke roƙo da ya datar da mu da ayyuka na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu insha Allah gobe za mu dora in mun yi gobe kuma jibi za mu liƙe daurar in Allah ya yarda da fatan Allah subhanahu wataala ya sanya wa abin makaranta albarka wa bi hadal qadar kifaya wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh